إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya kadar haɗuwar mu a wannan masallacin mai albarka ko markaz na Ammar bin Yasir a nan birnin Tawa ƙarƙashin jagorancin Sheikh Mustapha hafizahullahu ta'ala sakamakon ziyara ta in uwantaka ta da'awa da muka kawo a wannan garin mai albarka na difa wanda kamar yadda muka saba idan muka zo muka yi ƙoƙarin ganin mun tunatar da 'yan uwanmu abinda suka sani na karatu da kuma nasiha kamar yadda malam ya gabatar mun zaɓi manzuma ta al'imamu albiri ko ilbiri wadda take manzuma ce shahararra wadda ba ita kaɗai ba ce manzuma cikinsa to amma wannan ita ce mafi shahara kuma mafi amfani daga cikin waɗanda ya rubuta kamar yadda kuka sani malamai ƙarƙashin faɗin Allah maɗaukakin sarki udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana ƙarƙashin faɗin wannan ayar da Allah yake cewa ka yi kira zuwa ga Ubangijinka da wa'azi mai kyau da kuma hikima to malamai suna bin duk hanyar da ta dace don su isar da saƙon Allah maɗaukakin sarki daga cikin hanyoyin da suke bi shine hanya ta waƙe musamman kasancewar larabawa sun shahara da waƙe to sai kasance suna waƙe don saboda su isar da saƙo a ciki cikin nishaɗi da kuma wa'azi kamar yadda aka samu tun daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa tabi'ina har zuwa tabi'ut tabi'ina gaba ɗayan su har zuwa yau malamai ba su bar wannan tsarin ba na yin wa'azi da ilmantarwa a cikin waƙe kamar yadda kuka gani mawallafin wannan manzuma kin shine Abu Ishaq al-Ilbiri wanda sunan shi na asali shine Ibrahim bin Muhammad ana mishi alkunya da Abu Ishaq albiri ko ilbiri nisba ce zuwa ga garinsu da yake a kasar andalus a wancan lokacin wanda a yanzu tana a cikin kasar ana ce mata spain da turanci kenan ko spain da hausa da faransanci da turanci kuma suna cewa mai ake ce mashi asbaniya ko waka ne suke cewa da turanci jayi wannan shine kenan sunan kasar a wannan lokacin na duniyar mu ta yau wadda daula ce asali ta musulunci wadda ta shahara wadda kuma allah ya jarabce ta da karyewa dalilin wasu dalilai wanda suke na sabon Allah wanda dama mafi yawanci sabon Allah yana shayo Allah ya ɗauki ni'ima da ya yi ma musulmi wannan abu ishaq al'ilbiri Allah ya yi sa mutum ne mai hikima kuma adibi ne wanda yake shahararre a zamaninsa wanda kuma ya shahara da faɗin gaskiya a cikin yanayi na waƙi kun san ko a wannan zamanin akwai mawaƙan da suke isar da saƙo ta hanyar waƙa kuma magana su take zuwa ne su take yin tasiri to a zamanin shi na daga cikin waɗannan wanda khalifa na zamaninsu ko mu ce shugaba na zamaninsu ya ɗauki waziri ya sa minista ba yahudi to sai abu ishaq al-ilbiri ya yi inkarin wannan hanyar rubuta waƙe akan bai dace ba a ce musulmi ya riƙe ba yahude a matsayin waziri a matsayin minista la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wal yawmil akhir kina ya saba ma aqidata al wala'u wal bara to dai wannan inkarin haye waƙe akai sai shugaban ya sa a nemo sa za a ladabtar da shi to sai ya gudu don tsoron cutar da shi da za su iya yi to bayan ya gudu ya bar garin nasu ko ya bar kasar ma daga can kuma bai bari ba ya yi ta rubuta waƙe wanda har ya kai ga mutane suka yi bore wannan wazirin da aka sa da ƙashe ma suka hallaka shi dalilin waƙe wanda ya rubuta ha aka hallaka wannan mutunan to abu ishaq mutum ɗan gwagwarmaya ne kuma ta hanyar waƙi irin wannan wanda yake bai saba ma addini ba irin wannan babu kiɗa a cikinsa wannan manzumakin ta az-zuhd al-hasb ala az-zuhd wa talab al-ilm shine unwanakin wannan manzumakin ta ta al-hasb ala az-zuhd wa talab al-ilm kwadaitarwa game da gudun duniya da kuma neman ilimi qasida ce wadda malamai sun yi wasiya sosai akan kula da ita dalilin gwalagwalai na hikimomi da ta kunsa malamai suna ba da shawarar ɗalibi ilimi ƙoƙari ya haddace ta don saboda za ta taimaka masa a wajen wa'azi da kuma karatuttuka domin yana daga cikin manhaji na magabata in suna wa'azi suna karantarwa suna sako abiyat shi'ariyya manhaji ne na magabata to haddace wannan yana da muhimmanci sosai in mutum bai haddace ba alal akalla ya zaɓi wasu gaɓoɓi wanda suke mafi mahimmanci ya haddace kawar misali inda yake cewa tafirru min alhajiri wa tattaqihi fa halla min jahannama kad fararta kana gudun zahin duniya ina ma a ce zahin lahira ne kake kokarin kauce ma kaga irin wannan gaɓoɓin ya kamata a ce mutum ya haddace su misali ni ba haddace ta ba duka amma duk wuraren da nake ganin masu muhimmanci ina kokarin in haddace su ko in ce na haddace su kenan yana da kyau ɗalibin ilimi kokari ya haddace wannan abiya cikin ko kuma ce wurare mafi muhimmanci don saboda amfane su wanda idan muka shiga a cikin waken za ku ji gwalagwalan kalimomi da ya kumsa da farko ana ce mata kasidatul ilbiri kuma ana ce mata ta'iyatul ilbiri abinda yasa ake ce mata ta'iyya dan saboda kafiya kinta tana kare da ta'un dama duk wakin da yake da kafiya wanda take sananna a ciki to ana jingina ta misali al-Imam al-Qahtani yana da wani waki da yana aqida ana ce mata nuniyatul qahtani abinda yasa ake ce mata nuniya dan saboda nunin take karewa da abin da ya kama da haka wannan waken yana gudana ne akan bahrul wafir mufa'alatun mufa'alatun fa'ulun mufa'alatun mufa'alatun fa'ulun mufa'alatun mufa'alatun fa'ulun haka zamu tafiya da wakin za a sha nishadi kuma a sha karatu wannan shine kenan kenan haka wazin kinnata yake mufa'alatun mufa'alatun fa'ulun wajen sharhi za mu ɗanyi gaugawa don saboda lokacin namu ƙwararre ne insha Allah kenan kowa sai ya buɗa za mu fara kenan a duk inda muka fara za ni karanta baiki guda takwas idan na karanta su a lokaci guda sannan sai mu zo mu ɗauko su ɗaya bayan ɗaya a fassara jayyid kenan zan karanta yanzu baiki guda takwas na farko تفت فؤادك الأيام فتى وتنحت جسمك الساعات نحتا وتدعوك المنون دعاء صدق ألا يا صاحي أنت أريد أنت أراك تحب عرسا ذات خدر أبت طلاقها الأكياس بتا تنام الدهر ويحك في غطيت
بها حتى إذا مت انتبهتا فكم ذا أنت مخدوع وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى أبا بكر دعوتك لو أجبتا إلى ما فيه حظك لو عقلتا إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرتا ويجلو ما بعينك من غشها ويهديك الطريق إذا ضللتا
wannan su ne abiyatu guda goma in kuka ji yanayin yin su kamar ina su a cikin tausayi ko to abinda su kumsa kenan abu ne wanda yake wa'azi ne mai sosa zuciya
yace tafutu fu'adaka al-ayyamu fatta wa tanhitu jismaka as-sa'atu nahta
yace tafutu fu'adaka al-ayyamu fatta kwanaki suna raunanar da zuciyarka raunatarwa shine tafutu kwanaki suna raunatar da zuciyarka raunatarwa nan ya kawo zuciya ne amma yana nuhin jiki gaba daya yana nuhin gaba dayan mutum ma'ana kwanaki suna raunatar da kai ya gai zuciya ne min babi zikri shay'i bi hammi ma fihi a balaga akwai abin da ake cewa ambaton abu da mafi muhimmanci abin da ke cikin sa abin da ke a cikin jikin mutum mafi muhimmanci cikin abubuwan da suke koyi shine zuciya to idan aka faɗi zuciya to an san komi domin alƙalba ita ce take take juya jikin mutum to shi yasa ana so a ce mutum gaba ɗaya sai a ce zuciya idan an ga zuciya to ana nufin jikin shi gaba ɗaya kenan kwanaki suna raunatar da gangar jikinka kwanaki suna raunatar da kai watan hitu jismaka sa'atu nahta haka kuma lokaci yana tsatsage jikinka tsagewa shine tanhitu ai tashakku sannan lokaci na tsatsage jikinka abin da yake nufi shine idan mutum ya tsoha yana yin rauni ko bai rauni bayan rauni fatar jikinsa me take yi zaka ga tana tsatsagewa tana tattamukewa to wannan shine abin da yake nufi wa tad'u kal manunu du'a as-sidqin ألا يا صاحي أنت أريد أنت يتي وتدعوك المنون دعاء صدق متوى تنا كيرانك كيرا نغسكيا المنون تتي الموت وسكو سنا فسر شي ملك الموت متوى تنا كيرانك كيرا نغسكيا ألا يا صاحي يا كي صاحي أنا غان دكي كو نان yana nufin sahibi ya kai abokina anta uridu anta eh da kai nake kai nake ma wannan magana ana gan da ke ku da kai nake abokina mutuwa tana kiranka kira na gaskiya araka tuhibbu irsan zata khidrin ababta talaqa hal akiya subatta yace araka tuhibbu irsan zata khidrin ina ganinka kana son irsan yana nufin duniya ita ce irsan kana son wata amarya za ta khidirin wadda take a cikin lullubi a batta talaka hal akiyasu batta wanda al akiyasu masu hankali a batta talaka ha suka sake tabbattan saki guda uku yace ina ganin kana son wata amarya mai lullubi wadda masu hankali daga cikin mutane suka yi mata saki guda uku yana nuhin wa duniya
تنام الدهر ويحك في غطيت بها حتى إذا مت انتبهتا yace tanamu dahra kana kwana a gaba ɗayan rayuwarka shine ad-dahr ay al-umr kana ta kwana a gaba ɗayan rayuwarka wai haka kai sai can fi ghatitin kana kwana kana al-ghatit al-ghatit shine kwa karan da mutum yake a cikin kwana saraga kinan kana kwana kana saraga biha a cikin wannan duniyar hatta idan min tantabahta har sai in ka mutu sannan zaka fadaka wannan kamar ishara ne zuwa ga fadin Allah mu sarki alhaqum mutakasur hatta zurtumul maqabir
gurace-gurace na tara duniya gwaggori na tara duniya ya shagaltar da ku har sai in kun ziyarci makabarta ma'ana har sai mutuwa ta zo ta isko kuna a haka
فكم ذا أنت مخدوع وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى
yace fa kam za anta makhdu'un yace so nawa anta makhdu'un kake yaudarar kanka wa hatta mata har zuwa wani lokaci la tar'awi anha ba za ka komo daga bin duniyan nan ba wa hatta ai hatta taflaha har sai ka rabauta yace me yasa zaka yi ta ruduwa so nawa kake ruduwa da wannan duniyar ba za ka komo daga bin bayanta ba don saboda karabauta shi ne latar awi ai latar ji
ababakarin da'autuka lau ajabta ila ma fihi hadduka lau aqalta
yace ababakarin abubakar da'autuka na kira ka lau ajabta ina ma a ce ka karba ila ma fihi hazzuka zuwa ga abinda a cikinsa rabonka yake na rabauta lau akalta da a ce ka hankalta a nan a cikin wannan baitin a cikin wannan waƙen al'imamul albiri kamar ya yi iftirazi ne akwai abin da ake ce ma iftiraziyat kawo mutum ne zai yi magana zai tsara wani waƙe ko ya rubuta wani saƙo wanda kamar yana magana ne da shi da wani ana gane da kyau ku to anan iftiradin da ya shi ne kamar shi ne yake ma wani mutum da ake cema wani saurayi da ake cema abubakar nasiha wasu malamai suna cewa dan shi ne rubuta ma wannan waken amma dai a asali magana mafi inganci wannan waken dai yayi shi ne ga al'umma gaba daya sai shi kamar a matsayin tsoho ne da ya tsufa da sabon saurayi to yanzu shine a matsayin tsoho abubakar shine saurayi yana masa wannan nasihar shine yace ababakarin da'autuka law ajabta ila ma fihi hazzuka law aqalta yace abubakar ina kiranka ka karba ka karbi kirana zuwa ga abunda zaka rabauta in ka hankalta kai aiki da shi kaman ka ce menene wannan abun na rabo menene wannan rabon da kake kira na zuwa gare sa إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت
yace ina kiranka zuwa ga ilimi takunu bihi imaman wanda da shi zaka kasance imaman shugaba abun koyi shine ake cewa al-imam allazi yu'tamma bihi wanda ake koyi da shi al-qudwa izuwa ga wani ilimi wanda da shi zaka kasance shugaba abun koyi muta'an wanda za a maka za a rika yi maka biyayya inna haita wa in amarta idan ka hana kuma idan kai umarni misali malaman da kuke da sunan niyya ana gane da kuma malaman da muke da sunan misali Sheikh Salisu Garba hafizahullahu ta'ala Sheikh Mustafa hafizahullahu ta'ala da sauran malaman mu da suke a wannan garin mai albarka irin su malam Bala dan me yasa muke musu biyayya a don saboda kuɗi da ke gare su ko don saboda girmansu ko don saboda gemensu don saboda mi iliminsu ana gani da ke ku shi ne ma'anan izuwa ga abin da shi za a girmama ka a maka biyayya in ka yi umarni kuma a hannu in ka hana shi ne ilimi
ويجلو ما بعينك من غشها ويهديك الطريق إذا ضللت
yace wa yajlu ma bi aynika min ghishaha kuma shi ilimin nan yajlu ma bi aynika ay yakshifu ma bi aynika zai yayi abun da ke ga idanunka min ghishaha na maruhi wa yahdika at-tariqa kuma ya shiryar da kai hanya idza dalalta idan ka bace ma'ana ilimi yana sa idanunka su bude idan idanunka suka bude shine ba za ka yi ba za ka yi biyayya ga wani ba ido bihi yanzu misalin mafi yawan masu biyayya ga shehunai ana gane da kyau ko za ka ga in ka lura mafi yawancinsu jahilai ne wani zai ce maka me ke da suna ka riƙe abu kaza ga na annabi amma ka bar nashi ka riƙe naka wani ma zai ce maka kaka kira Allah ka kira sunan shi da in ka kira Allah nan baka cancanci haka ba za ka nutse cikin ruwa ana gane da kyau ku wani ma zai iya cewa na ɗauke maka sallah wani ma zai cewa na baka aljanna in ba da jahilci ba akwai wanda ya ce baka aljanna to ka gani wa yajidu ma bi ainika min tishaha ilimi yana yaye maka yana buɗe maka idanu ba za ka ji mutum ido ruhe ba ka san miqyasin bin sa miqyasin bin sa menene in yayi daidai da alqur'ani da sunna abin da ya umurce ka amma ya saba ma alqur'ani da sunna la sam'a wa la ta'a babu ji babu biyayya wa yahdika at-tariqa idha dalalta kuma shi ilimi shine wanda zai shiryar da kai a bisa kan hanya idan ka bace babu hanya ta samun shiriya in ba ilimi ba to sai mu zo ga na gaba kenan zan baka zan karanta wannan guda takwas sai mu fassara ko bakwai ne
wa tahmilu minhu fi nadika tajan wa yaksuka aljamal idha arita ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهبتا هو العضب المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من أردتا وكنز لا تخاف عليه للصن خفيف الحمل يوجد حيث كنتا يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شدتا فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدتا ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا yace wa tahmilu minhu fi nadika tajan kuma da wannan ilimin tahmilu fi nadika tajan zaka dauki tajan ita ce hular sarauta fi nadika ai fi jama'atika a cikin al'ummarka wa yaksukal jamala kuma ya sanya maka ado idza araita idan ka kasance zindir ma'ana ilimi yana sa ka samu hulla ta sarauta kuma sannan ya tufasar da kai tufafi na ado ma'ana duka dai alama ce ta girmamawa ta mita ilimi in ba a tufasar da kai a nan duniya ba to a lahira za a tufasar da kai ana gane da kyau ko ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهبت ينالك نفعه ما دمت حيا amfanin wannan ilimin zai same ka ma dumta hayyan matukar kana raye wa yabqa zikruhu laka in zahabta kuma bayan ka mutu ambatansa zai maka saura ma'ana in kana raye zai amfane ka bayan ka mutu ma zai amfane ka in ka mutu ma za a rika tunawa da kai kai ne kai tafsirin kaza kai ne ka karantar da mutane kaza misalin malamanmu da suka rasu irin su Sheikh Ja'far Mahmud Adam sun tahi amma har yanzu ana ambaton su irin su Albani Zaria rahimahumullahu ta'ala dukkanin su da sauran malamanmu na Niger هو العذب المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من أردت
هو العذب شيني زاررا المهند تكوبي ليس ينبو أي لا يخطئ زاررا تكوبي ني wanda in an buga da shi ba a kuskure tusibu bihi maqatila man aratta kana samun wanda ka so ka yaka da shi ma'ana shi ilimi zararren takobi ne wanda in an tsara sai ya shiga ma'ana shi ilimi ko da an kisa to sai an ga amfaninsa ko da an kisa in an gaye sa daga ƙarshe dai sai an komo a kansa
wa kanzul la takhafu alayhi lisan khafiful hamli yujadu haythu kunta
kuma shi ilimi kanzun ne wata taska ce ta arziki la ta kafu alaihi lissan ba ka tsoron taskace ta arziki wadda ba ka tsoron barawo ya zo ya sace ta khafiful hamli kuma shi mara nauyi ne yiwu jadu haitu kunta duk inda kake ana samun shi mana duk inda kake kana tare da shi ko akwai wanda zai cewa kai inna lillahi na baro ilimi na gida
ala kai da ke ku a kun ji malam ya taɓa ya baro ilimin shi gida sai dai ya baro littafin shi ana gane da ke ku shine al-Imam Shafi'i ke wani waki yake cewa ilmi ma'i haythu ma kuntu yanfa'uni ilmi ma'i haythu ma yammamtu yanfa'uni yake cewa in kuntu fi suqi kana al-ilmu fihi ma'i wa in kuntu fil baiti kana al-ilmu fil baiti yace in ina gida ilimi na gida in ina kasuwa ilimi na kasuwa duk inda nake yana tare da ni yana tare da ni to wannan yana nuna muhimmancin mi haddace ilimin amma in ka bar shi a cikin littafai kuma shi kenan yana da kyau ka rubuta shi rubuta wannan ko an manta sai abin sai a doko a duba wannan shine kenan shi ne suka cewa walaysa ilmu illa ma hafizta iktibashi ne suka yi na na wannan malamin ne cewa walaysa ilmu illa ma aminta ko na'am yake cewa kuma shi taska ne wanda baka tsoron barawo ya dauke idan kana dauke da salka ta kudi kana tsoron barawo ya dauke amma babu wanda ya barawo ya sake mishi suratul baqara da ya haddace
yazidu bi kasratil infaq minhu wa yanqusu in bihi kaffan shadatta
shi ilimin nan yazidu bi kasratil infaq minhu yana karuwa idan ana yawan bada shi wa yanqusu in bihi kaffan shadatta idan kuma ka kame hannunka ka bada ilimin to yanqusu ilimin zai zai ragewa nan me yake nuna muna abin da yake sa ilimi ya karu shine me bayar da shi shi ilimi kishiyar kuɗi ne shi yasa Ali ya taba ce ma ɗansa kumai ɗalibin sa kumai ya kumai yace al-ilmu yazku bil infaqi ana ganda kyau ko wal malu tanqusuhu shi ilimi in ana bada shi karuwa yake ita kuma dukiya ana bada ta ragewa take yi ɗan magana suka ce la yasluhu al-ilmu illa bi thalathin ba za ka taba samun ilimi ba sai da abubuwa guda uku iliminka ba zai taba inganta ba sai da abubuwa guda uku suka ce ta'ahudi ma tahfaz wa ta'allumi ma tajhal wa nashri ma ta'lam na farko kokarin kula da abin da ka haddace sai ana muraja'a in ba haka ba ana zubawa wanda wanda a ciki sai ya huta ana ganda kiko wa ta'allumi ma tajhal kuma kullun kai kokarin sanin wani abu wanda baka taba sani ba wa nashri ma ta'lam da kokarin yada abin da ka iya kenan ilimi rishin bayar da shi yana sa a manta shi nawa ne zaka ji an ce sun yi jami'a kaza sun yi jami'a kaza amma yanzu ka zo ka ba su muhadara ka gani da wuya ayoyi da hadisi za su iya zuwa an manta dan ba a bayarwa
فلو قد ذقت من حل من حلواه طعما لأثرت التعلم واجتهدت yace falau qad zuqta min min halwahu ta'man yace da ka dandani min halwahu ta'man da ka dandani zumarsa la'asarta ta'alluma washtahatta da ka hihita koyo kuma kai kokari a wajensa ma'ana yana nuhin shi ilimi yana da dandano wanda idan ka dandani dandano na ilimi to zaka ji in ba ma cikin neman ilimin kake baka jin dadi ana gane da kyau ko kuma wallahi duk wanda yake ɗalibin ilimi ya san da haka in dai har kana karatu gangariya to ka san da ka yi jin kwanciyar hankali a lokacin da kake karatu fiye da kowane lokaci ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا yace da ka dandane dandano na ilimi lam yashghalka anhu hawan muta'un da son zuciya wanda ake ma biyayya bai shagaltar da kai game da neman ilimi ba wala duniya bi zukhrifuha futinta kuma da baka fitinu ba da dauda da kawa ta duniya shine zukhruf kawa ta duniya ma'ana da ka dandani dandano na ilimi to da son zuciya bai shagaltar da kai daga neman ilimi ba ko kuma son duniya ko neman duniya bai shagaltar da kai daga neman ilimi ba ƴan uwa dan ilimi na dandano shine al-imamu الحسن البصري ina kyauta zato yake cewa law alima al-muluk wa abna'u al-muluk ma nahnu fihi min an-na'im lajadaluna bis-sayf da sarakai da iyan sarakai masu mulki sun san ni'imar da muke a ciki da sun yaƙe mu da takobi don su samu wannan ni'imar wata ni'ima yake nihi ni'ima ta ilimi ta ɗanɗano na ilimi ولا ألهاك عنه عنيق روض ولا خدر بزينتها كالفتاق da ka ɗanɗano na ilimi la alhaka anhu aniku raudin da kyawun ƙasa ma'ana kyawo na gona bai shagaltar da kai ba wala khidrun bi zinatiha kalifta da kuma baka sa ranka ba da bai kasance kalifta ba da bai kasance hammuka ba shine kalifta da bai kasance damuwarka ba shine ka samu khidrun ita ce bikir ma'ana budurwa ma'ana da da kawa ta budurwa bata shagaltar da kai ba anan kamar ya zano wasu abubuwa ne wanda suke sune daura ta duniya na farko me ya zano daular duniya ko son zuciya da kuma mi kyawawan gidaje ko kyawawan gonaki da kuma mi mata ko uwayen duniya yace to da ka an tsananin nuna ilimi da baka damu ma da budaran mata ba na ce ka aure budurwa ba baka damu ba da ce ka tara daudar duniya da baka damu ba da ce ka samu gida ko wuri mai kyau
yace faqutun ruhi arwahul ma'ani
nan ne idan kuka lura a wajen ku ina jin bi rabrabatin ya sako yawa zina shine rabraba wata riwaya ce aka samu kenan in kuka ji bambanci na kalima to ku duka kalimar da ni na kawo ita ce ma'ana wadda suke wajen ku na'am
فقوت الروح, الو... فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت ولا شربت yace faqutun ruhi arwahul ma'ani yace shi abincin ruhi arwahul ma'ani shine ruhuka na ma'ana yana nuhin ilimi abincin ruhi shine ilimi walaysa bi an ta'imta wala sharibta ba shine ba wai kaci kasha kun san dan adam ya kunshi abubuwa guda biyu akwai ar-ruhu akwai aljasad ana ganin da ke ku in aka game su ake ce ma an-nafs ar-ruh shine am shine ruhi shine wanda ba a gani wanda shine in yana ciki jiki yake iya motsawa wanda asalin shi kuma ita ce zuciya ana gan da kyau ko sai aljasad shi kuma shine core shine gangar jiki gangar jiki abincinsa shine ruwa da abinci shine gizaul gizaul badan ko gizaul jism shi kuma ruhi giza akinsa shine ilimi kyaukyawan ɗabi'u addini karatu irin abubuwan da dai ba a gani ana gani da kyau ko shine ma'ana yace faqutur ruhi arwahul ma'ani ai faqutur ruhi al-ilmu ilimi shine abincin ruhi ba wai ka ci ka sha ba فواظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله انتفعتا yace fawazibuhu wa khudh bil jidd fihi fawazibuhu ka ka dage a wajen neman wannan ilimin wa khudh bil jidd fihi kai kokari ka riki kokari a wajen wannan neman ilimin fa in a'takahu Allah idan Allah ya baka in tafa'ata ana gan da kyau ko to ka amfanu ma'ana idan har Allah ya baka ilimi to ya amfanar da kai a wajen ku akasta ne ko yawwa idan Allah ya baka shi to ka karba
wa in u'tita fihi tawil ba'in wa qala an-nas innaka qad 'alimta
yace wa in u'tita fihi tawil ba'in
kuma koda an baka shi ilimin mai yawa shine tawil ba'in ai idza u'tita ilman ghaziran yace koda an baka ilimi mai yawa wa nasu mutane har suka rike cewa innaka qad alimta kai lallewa na kana da ilimi a wajen ku qad sabaqta kai ai kai wajen ilimin ma ka wuce kowa fala ta'man su'al Allah anhu bitawbihin alimta fa hal amilta
yace kada wannan ya sa ka amintu daga tambayar da Allah zai maka ma'ana kada wannan ya rudar da kai ka manta da cewa Allah zai tambaye ka game da wannan ilimin bi tawbihin ana gan da ke ko shi ake ce masu alu tawbih ma'ana tambaya ta tonan asiri alimta kayi ilimin fa hal amilta to shin kayi aiki da ilimin ana ganin da ke ku
فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست yace fara'sul ilmi taqwallahi haqqan yace shi kai ilimi asali na ilimi shine taqwallahi shine tsoron Allah walaysa bi an yuqala laqad ra'asta ba wai shine ba a ce a ai ka wuce kowa a wajen ilimi shine ra'asta ai sabakta ba shine ba a ce kai kowa ilimi a ya kasance ilimin naka ya kara maka tsoron Allah mi Allah yace innama yakhsha Allah min ibadihi ulama ana gane da kyau ko wannan shine kenan kina har ilimi idan bai kara maka tsoron Allah ba to wannan ilimin ba ilimi bane wanda ya amfani shine wani mai hikima yake cewa yake cewa hayatun bila ilmin hayatun zamimatun wa ilmun bila taqwan fa umrun mudayyu rayuwar da babu ilimi mummuna ce shi kuma ilimin da bai kara maka takawa ba to bata lokaci ne a cikin abin da bai amfani ba in kana da ilimi to kane kadi in dai har ilimin ka yana amfana ka shine kana ƙara ilimi tsoron Allah ka yana ƙara mi yana ƙara ƙaruwa amma kash wasu suna ƙara ilimin zuciya tana ƙara mi kekeshewa Allah ka raba mu da irin wannan sharrin wa afdalu thawbika al-ihsan lakin nara thawbal isaati qad labista yace wa afdalu thawbika wa afdalu thawbika al-ihsan mafi alkhairin tufafin da zaka sa shine al-ihsan kyautatawa lakin sai dai nara thawbal isaati qad labista sai dai naga ko kuma mun ga kayan muni su kasanya ma'ana kaya na kishiyar kyautatawa bi ake cewa kyautatawa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka shine ma'anan al-mikir suna thawbul ihsan da ya kamata ka sanya إذا ما لم يفدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت إذا ما لم يفدك العلم خيرا إذا هر إلمي بيكار مك الخير با فخير منه أن لو قد جهلت تو الخير شيني ما أتي ما دا بك سني با أنا قال لك يوكو وانا شيني كنا أنا malamai sun yi sabani dangane da wai shin da mutum ya ilimi bai aiki da shi ba ana gane da ke ko da a ce bai da ilimin wanne ne yake ana gane da ke ko to wasu malamai suke ce inda ka san ba za ka yi aiki da ilimin to kama ma kaka yi aiki da shi to malam yana daga cikin masu wannan ra'ayi shine ce idan har ilimi bai amfanar da kai ba baka yi aiki da ilimi ba to mafi alkhairi ma a ce ka yi shi to amma dai gaskiya magana mafi inganci shine ilimi kai ka neme shi ko da baka yi aiki da shi ba ana gane da ke ko domin tana yawa ka neme shi ba don ka yi aiki da shi ba amma kuma sai ka mi daga ba sai ka yi sai ka yi aiki da shi shi ne wani ɗaya daga cikin masu ilimi ina tsammanin al'imamu wanga ne ga shi al'imamu zahiri ina tsammani shi ne kun san dalilin ya shiga karatu shi ne wataran ya shigo masallaci sai ya zamna sai wani yake masa kai ta shi kai nafila ka shigo masallaci ka zamna haka nan baka san in an shigo masallaci ba a zamna ba sai an yi nafila sai tashi raka'a biyu yanzu wata ran kuma ya shigo zai yi nafila sai ce kai kai kai ba a nafila wannan lokacin sai ce to shi lokacin kuma bai karatu sai ce to akwai matsala wani ya ce mini in yi sallah wani ya ce mini kuma kai in yi na shigo masallaci shi wancan ya ce mishi kai yi sallah ne dan yana daga cikin masu ganin aukatun nahi lokutan da aka hana yin sallah ko wace irin sallah ba a yi ana gane da kyau ko jayyid shi yasa yace masa kai yana fila sai ce to mahuta guda ce ko shine in nemi ilimi na in san yadda zan yi da wannan matsalolin da mutane ke kare suna ruda mini kwakwalwa yace sai na je neman ilimi ba don komi ba sai dan saboda ni ma in zo in mutun yayi gardama da ni in maida mishi martani in ka ce mini ban yin sallah sai in ce ƙarya kake yi dan me zaka ta ban yin sallah ba ni dalili ma'ana don saboda in samu abin da zan iya kare kai na an sha ni gardama shi ne sai ke cewa talabna ilma la liwaci Allahi fa'aballahu illa an ya kuna liwaci auka maƙila mun nemi ilimi ba don Allah ba amma Allah ya ƙi sai don shi ma'ana daga bayan mun nemi ilimin mun koma kuma don Allah muke yi a taƙaice kenan dai ilimi ko da ba za ka yi aiki da shi bishiya alkhairi shine wani yake cewa utruk utrukil jahla utlubul ilma wa'mal bihi watrukil jahla wala ta'mal bihi utlubul ilma wa in lam ta'mal bihi watrukil jahla wala ta'mal bihi ka nemi ilimi ko da baka yi aiki da shi ba shi kuma jahilci ka bar shi kada ka yi aiki da shi ana gani da ke ko wannan shi a takaice dai wannan magana akwai da shi cikin nadi amma dai wannan ba shi yake kora cewa ba shi ilimi in ba aiki da shi ba bala'i ne ga ma'abocinsa idza al-ilmu lam ta'mal bihi kana hujjatan alayka wa lam tu'zar bima anta hamilu in ilimi kai shi baka yi aiki da shi ba zai kasance hujja a kanka al-ilmu wabalun ala sahibihi illa man amila bi shi ilimi bala'i ne ga ma'abocin sai wanda ya aiki da shi يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون أي لما لا تعملون بما تعلمون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون أي كبر إثما عند الله ألا تعملوا بما تعلمون وإن ألقاك فهمك في مهو فليتك ثم ليتك ما فهمتا ستجني من ثمار العاجز زهلا وتصغر في العيون إذا كبرتا وتفقد إن جهلت وأنت باق وتوجد إن علمت ولو فقدتا وتذكر قولتي لك بعد حين إذا حقا بها إذا حقا بها يوما عملتا وإن أهملتها ونبلت نصحا وملت إلى حطام قد جمعتا لسوف تعض من ندم عليها وما تغني الندامة إن ندمتا إذا أبصرت صحبك في سماء قد ارتفعوا عليك وقد سفلتا فرجعها ودع عنك الهوينا فما بالبطء تدرك ما طلبتا ولا تختل بمالك واله عنه فليس المال إلا ما علمتا وليس لجاهل في الناس مغن ولو ملك العراق له تأتى ما ليت وإن وإن ألهاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما ما فهمتا يتي وإن ألقاك فهمك في مهاو idan har fahmuka yana nufin iliminka idan har iliminka ya jewa ka a cikin banna a cikin sabon Allah falaitaka sun malaitaka ma fahimta to kaicanka kaicanka baka fahimta ma'ana baka yi ilimi mai amfani ba ma'ana har ilimin ka zai iya kada ka a cikin sabon Allah to baka ilimi mai amfani ba satajni min simaril ajiz zahlan jahlan wa tasghuru fil uyun idha kabirta yace satajni min simaril ajiz jahlan yace in dai har ka tsaya da da jahilci to zaka girbi ana ganda ko simaril ajiz za ka girbi iya na kasawa ana gani da kyau ko ko kuma idan harkar girbi iya na kasawa to abinda za ka ci shine jahilci ma'ana in ka yi ragwanci to za ka zama da jahilci ko kuma in ka zamna da jahilci to ƙarƙashinta shine za ka kasance ƙasƙantacce wa tasghuru fil uyuni idza kabirta idan ka girma ka zamanto maras daraja a idan mutane idan mutum baya da ilimi kuma aka yi rashin sa'a ba kuɗi Allah gani da ke ku domin inda kuɗi da ɗan dama dama ba ilimi ba kuɗi da wannan shi ake cewa matsiyaci shi ake cewa ibgahu Allah ka raba mana ibgahu wa tufqadu in jahalta wa anta baqin wa tujadu in alimta wa law fuqita yace wa tufqadu in jahilta wa anta baqin za a manta da kai idan ka zamanto jahili wa anta baqin kuma kana raye shine ba nan wa tufqadu za a manta da kai in dai kai jahili ne duk da kana raye wa tujadu in alimta wa law fuqitta kuma koda a ce bayan kai kuma ka mutu in dai kana da ilimi to kana nan
ana gane da kyau ko wannan shine kenan eh yake da suna aljahiluna mauta wa ahlul ilmi ahya'u inji al-imam Ali bin Abi Talib rahimahullahu ta'ala
yace wa tazkuru qawlati laka ba'da hinin idha haqqan biha yawman 'amilta yace wa tazkuru qawlati laka ba'da hinin kuma zaka tuna da maganar da na faɗa maka ba'da hinin bayan wani lokaci idha haqqan biha yawman 'amilta indai har kai aiki da nasihata ma'ana indai har kai aiki da nasihata to wataran sai ka tuna da wannan nasihar tawa in kai aiki ka nemi ilimi to wannan abin da na siffanto maka wata ran sai ka gansu sai ka sanar da abin da nace maka ilimi zai baka kaza jahilci zai mi zai maka kaza wa in ahmaltaha wa nabadta nushan wa milta ila hutamin qad jama'ta yace wa in ahmaltaha idan kai watsi ana gan da kiko wa in ahmaltaha idan kai banza da ita wani bansa nushan kai watsi da wannan nasihar tawa wa milta ila hutamin qad jama'ta kakarta kakarkata izuwa ga wata daura ta duniya da ka tara la sawfa ta'addu min nadamin 'alayha wa ma tughni nadamatu in nadimta yace la sawfa ta'addu min nadamin 'alayha to zaka kijiyata min nadamin 'alayha dan saboda nadama ta wannan nasihar da baka yi aiki da ita ba wa ma tughni nadamatu in nadimta ita kuma nadama ba za ta yi amfani ba in kayi ta ana ana gane da kyau ko ma'ana yake cewa in kai aiki da nasiha ta to wata ran sai ka tuna da wannan nasiha tsawa in kuma kai kunnan uwar shago da ita ba kai aiki da ita ba yace to wata ran zaka ki yatsa da nadama me yasa ba kai aiki da nasiha tsawa ba a lokacin nadama ba za ta yi ba ba za ta yi amfani ba إذا أبصرت صحبك في سماء قد ارتفعوا عليك وقد سفلتا
إذا أبصرت صحبك في سماء إذا كجا أبو كنك في سماء أسماء معنى سنتوكك قد ارتفعوا عليك سن سماء كنك وقد سفلتا كما كان أكتا فرجعها ودعا كالهوينا فما بالبطء تدرك ما طلبتا يتي فرجعها to ka koma dai a wajen nasihan nan da na maka ana gane da ke ku wada ankal huwaina ai wada ankal kasr ka bar ragwanci ma'ana idan ka ga abokanka sun ɗaukaka sun barka to ka koma ma nasiha nan dai da na maka ta cewa ka nemi ilimi yace da haka ka bar ragwanci fama bil but'i tudriku ma talabta domin da ragwanci da rishin gudu da rishin sauri ba za ka samu ba za ka isko abin da kake nema ba abin da yake nihi a duk lokacin da kaga abokaninka sun sun zarce ka to ka koma ma nasiha da na maka ta neman ilimi ka zage damtse kada kai kai ragwanci za ka samu ilimin kai ma ولا تختل بمالك والهو عنه فليس المال إلا ما علمت yace wala takhtal bi malika walha an walhu anhu kada kai jiji da kai kada kai doka kai da dukiyarka walhu anhu ka manta da dukiyar ma ka shagaltu daga dukiyar falaisal malu illa ma alimta domin dukiya ita ce abin da ka sani ma'ana dukiya ta asali dukiya ta gaskiya ita ce abin da ka tara na ilimi domin shi ne da za ka je da shi lahira dukiya kuwa za ka je da ita lahira da za ka je da ita ba walaita li jahilin fin nasi muhnin walau mulkul iraqi lahu ta'atta yace walaita li jahilin fin nasi muhnin shi jahili a cikin mutane muhnin ba ya da wani amfani laisa bi mughnin ba ya da wani amfani walau mulkul iraqi lahu ta'atta koda ko a ce duk abin da yake cikin iraqi na dukiya mallakar sa ne ana gan da ke ku in dai jahili ne to ba ya da wani amfani a cikin mutane domin ko dukiya ke gare ka in kai jahili ne ba za ka sanya ta a hanyar ta ne ba a hanyar ta dace ba idan kaga Allah ya ba mutum dukiya yana sa ta a hanya ta dace to ka tabbata da yana da wani da wani dan dan kaso na dan kaso na ilimi ana gane da kyau ko wanda shine kenan سينطق عنك علمك في ملائن ويكتب عنك يوما إن كتمتا وما يغنيك تشيد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمتا جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلتا وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأتا لئن رفع الغني لواء بال لأنت لواء علمك قد رفعتا لئن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلستا وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبتا ومهما افتقت أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضتا وليس يضرك الاقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفتا
yace sayantiqu anka ilmuka fi mala'in iliminka zai yi magana game da kai fi mala'in a cikin dandazon mutane wa yuktabu anka yawman in ka tamta kuma a rubuta a wata ran in ka boye wannan ilimin ma'ana yana nuhin iliminka ana ganda ke ku sayantiqu anka ana gan da kyau ko fi mala'i ilimin ka zai rika magana game da kai a cikin mutane ma'ana mutane ko su so za su rika bayani ka wani yana da ilimi ko baka faɗi ba ilimin ka shi zai faɗin mi kana da yanzu manyan malamin ka ka taba ganin su suna kwada kan suna yaban kansu amma mutane suna yaban su ko ba su yaban su suna yaban su dan me yasa suke yaban su ilimin yasa aka yabe su shine ma'anan sayantiqu anka ilmuka fi mala'i أي سوف يتكلم الناس عن علمك, عن علمك ونفعك له ويكتب عنك يوما إن كتمته أنا قال لك يوكو كما أربطا أكنك وتر إن كأويش معنى إن كبين علم to ilimin zai yi bayani a kanka a cikin mutane mutane za su yi bayani a kan iliminka amma in ka ɓoye ilimin to za a rubuta shi a ranar alkiyama a zo a tona maka asiri ma'ana abin da yake ni da ka bayyana ilimi kada ka me kada ka ɓoye shi إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس إلى آخر الآية
وما يغنيك تشيد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمتا وما يغنيك تشيد المباني بزي أنفانيك بتشيد المباني قواتا جينا ma'ana yin manya-manyan gidaje da kyawawan wuraren zama idza bil jahli nafsaka kad hadamta idan har ka rushe rayuwarka da jahilci ana gane da ko idan ka zo kana ta tara duniya amma kana kana manta ilimi wanda zai amfani ka a lahira aikin banza ne kake yi yi makare wanka aikin banza ne kake yi layya da kare جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلتا yace ja'altal mala fawqal fawqal ilmi jahlan yace dan saboda jahilci
ka hihita dukiya akan ilimi la'amruka fil qadiyyati ma adalta yace wallahi shine la'amruka ai uqsimu billadhi yu'ammiruka na rantsi da wanda yake baka rayuwa fil qadiyya dangane da wannan al'amarin na hihita dukiya akan ilimi ma adalta ba kai adalci ba
wa bainahuma bi nassil wahyi bawnun sata'lamuhu idha taha qara'ta yace alhali wa bainahuma tsakanin ilimi da dukiya bi nassil wahyi da nassi na wahyi bawnun ay farqun kabirun akwai bambanci mai girma da falala mai girma sata'lamuhu za ka san haka idza taha qara'ta idan ka karanta suratul taha ishara ne zuwa ga fadin Allah mu cewa qur rabbi zidni Allah bai cewa manzo Allah wa qur rabbi zidni malan ba da akwai abin da yake ilimi daraja to da Allah zai ce ma manzon Allah ka roki Allah ka roke ni in kara maka mi wannan abu amma Allah ya ce wa qur rabbi zidni ilman ma qala wa qur rabbi zidni malan ma qala wa qur rabbi zidni jahan ma qala wa qur rabbi zidni husnan ma qala wa qur rabbi wa qur rabbi zidni banina ma qala wa qur rabbi zidni banatin ma qala wa qur rabbi zidni dan tantan abin da ya kama da haka
لئن رفع الغني لواء بل لأنت لواء علمك قد رفعتا
idan mawadaci ya daga tuta ta dukiya la'anta liwa a ilmika kad rafa'ta to kai tutar ka ta ilimi ka daga ana gane da kyau ko shine wani sha'ir yake cewa idza idza aqtama al-abtal yawman bi sayfihim kafa بالعز كفى قلم الكتاب عزا وشرفا أو كما قال الشاعر إذا أقسم الأبطال يوما بسيفهم كفى كفى قلم الكتاب عزا وشرفا لا كريا بيت يا دان shige mini kana yake cewa idan ya kasance masu ƙarhi suna alfahari da takobinsu to kai ɗalibin ilimi ya ishe ka alfahari alƙalami wanda kake rubutu da shi ana gane da kyau ko kenan idan mutane idan masu kudi sun yi alfahari da kudin su kuma sai ke alfahari da me sai ke alfahari da iliminka
wa in rakibal jiyada musawwamatin la anta manahijat taqwa rakibta
wa in rakibal jiyada musawwamatin idan mai dukiya ya hau aljiyad sune dokuna dawakai ana gan da kyau ko wanda suke musawwamati an musu ado la'anta manahijat taqwa rakibta to kai hanya ta takawa ita ka hau ita ce hanya ta ilimi babu ko hanya da ta hita ana gan da kyau ko nan malam ya kawo dawakai ne don saboda su a lokacin su dawakai ne mafi tsadar abun hawa mu kuma anan idan masu kuɗi sun hau jip jip manya-manyan motocin nan nasu ana gan da kyau ko to kai kuma ka tuna da ka hau ne ka hau hanya ta takawa domin ka hau hanya ta neman ilimi ومهما افتقت أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضت
توكاجي ومهما افتقت أبكار الغواني ومهما افتض abkaral gawani ana gan da ko abkaral gawani sune mata budare masu kyawu to ko budurwa nawa mai kyau ya aura istadda ya bude mata budurci nan ishara ne zuwa ga aure budurwa wanda kai ka bude mata budurci to ko ko budurwa nawa ya aura wanda shi ya bude mata budurci fa kam bikrin min al-hikam iftadatta to kai budurwa nawa budurwa nawa ta hikima kan me ke da suna ka bude ana gani da ke ku budurwa nawa ta hikima ka bude ma me ke da suna budurcinta a nan da ishara ne akan cewa ai yana daga cikin abinda masu kudi suke alfahari da shi ko yana daga cikin abinda masu kudi suke gogoriyo su samu 'yan matan 'yan mata budare har an yi wa wani dan siyasa da yace shi a duniya ‘yan shila guda biyu ke birge shi ana ganin da ke gumi shi ne da ‘yan shila guda biyu ‘yan mata sharaf-sharaf da kuma tsuntsa da kuma tantabaru an san tantabaru ko? mun san namun tantabaru yana daɗi sosai ya ce to wayan na abubuwan guda biyu suke birge shi a duniya to idan su suna taƙa masu idan kaga masu kuɗi suna auren ‘yan mata masu kyawu ka san wata ran ustazu sai so wata ‘yan yarinya wata ‘yan budurwa da an ga tana da kala da an ga wani mai sabon mota yanzu sai a miƙa mishi to in ka ji haushin ya aure ta sai ka tuna kai ma hikima nawa ka aura ana ganin da kyau ko wannan shine kenan bala yace walaysa yadurruka al-iqtaru shay'an idza ma anta rabbaka qad arafta yace walaysa yadurruka al-iqtaru shay'an al-iqtaru huwa al-faqr yace talauci ba zai taɓa cutar da kai da komai ba
idza ma anta rabbaka kada arafta idan har ka san ubangijinka Allahu akbar me yake nufi yace in dai har ka san Allah to komi talaucinka yace baka rasa komai ba ana gan da ko shine wani sha'iri yake cewa idza abqatid dunya 'ala al-mar'i dinihi fama fata minha fama fata minha falaysa bida'i idan har duniya ta barka da addininka to duk abin da ka rasa ba zai taba cutar da kai ba wannan waken yana birge ni ina yawan yin sa wanda suke sauraron karatuka mu suna yawan suna ji ina yawan yin sa idza abqat ad-dunya 'ala al-mar'i dinihi fama fatahu minha falaysa bida'i Allah ka ba mu ikon yarda da abin da ka arzuta mu da shi ne ilimi da kuma takawa to sai mu zo gaba ta gaba
فماذا عنده لك من جميل إذا بفناء طاعتك إذا بفناء إذا بفناء طاعته أنختا فقابل بالقبول لنصح قولي فإن أعرضت عنه قد خسرتا وإن راعيته قولا وفعلا وتجرت الإله به ربحتا فليست هذه الدنيا بشيء تسوءك حقبة وتسر وقتا وغايتها إذا فكرت فيها كفيك أو كحلمك إذ حلمتا سجنت بها وأنت لها محب فكيف تحب ما فيه سجنتا وتطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك ما فيها طعمتا وتعرى إن لبست بها ثيابا وتكسى إن ملابسها خلعتا وتشهد كل يوم دفن خل كأنك لا ترد لما شهدتا
نعم ya kamata mu raba karatun gabi ko kuma mu kai wajen tsakiya ba yanzu mun yi safa nawa a wajen ku biyu aka yi ta uku je zuwa aka shiga ita ce rabi kenan to na'am baiti na hamsin ko jai ni nan bai bai tarqiyin ba shi yasa kenan in mun kai rabi sai mu tsaya nan a yi pause don saboda a raba karatun biyu
malam yace fa ma da indahu laka min jamilin idza bi fina ita'atihi anakhta yace fama za indahu laka min min jamilin miki a wajensa yana nufin wajen Allah miki a wajen Allah wanda ya tanada maka na kyawu idza bi fina ita'atihi anakhta idan ya kasance a hilin biyayyarsa anakhta ana nufin ka kwantar da taguwarka ma'ana dai ana nufin ka gurhuwa na kai aiki abin da yake nuhi idan har ka bi yi biyayya ga Allah maɗaukakin sarki to ka san irin kyawawan abubuwan da ya tanada maka a wajensa kenan nan me yake so ya ce idan ka yi tunanin wa'annan mutanen Allah ya ba su idan ka yi tunanin wa'annan mutanen suna jin daɗi suna kaza suna kaza to sai ka tuna abun da Allah maɗaukakin sarki ya tanada maka kai a ina a ina innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وأن شيء كنا
فقابل بالقبول لنصح قولي
فإن أعرضت عنه فقد خسرتا
يتي فقابل بالقبول لنصح قولي ككربي نصيحة دنمكا ana gane da ke ku da hannu biyu fa in a'radta anhu faqad khasirta domin in ka kawar da kai da nasihar da nayi maka ta neman ilimi ana gane da ke ku yace faqad khasirta to ka tabe wa in ra'aytahu qawlan wa fi'lan wa tajarta ilaha bihi rabihta yace wa in ra'aytahu qawlan wa fi'lan idan ka kula da wannan nasihar da nayi maka a wajen magana da aiki watajartal ilaha bihi kuma kai kasuwanci da Allah da wannan nasiha da na maka rabihta to ka rabauta ana gan da ke ku idan kai kasuwanci da Allah da nasiha da na maka to ka rabauta nasiha ta neman ilimi da bin Allah
فليست هذه الدنيا بشيء تسوءك حقبة وتسر وقتا
yace falaitat hadhihi ad-dunya bi shay'in ita wannan duniyar ba komai bace tasuuka hiqbatan za lokaci mai tsawo za ta yi tana bakanta maka da rai tana munanta maka wa tasurru waqtan sai ta zo dan lokaci ka dan kuma ta faranta maka da rai ko ba haka duniyar take ba wata ran adara wata ran ami wata ran akoka
wa ghayatuha idha fakkarta fiha kafaika aw ka hulmika iz halamta
yace ita fa karshen wannan duniyar idza fakarta fiha idan kai tunaninta yace ita wannan duniyar gaba ɗayan ta in kai tunaninta kafaika ka kai kafaika kawan inuwar kace aw ka hulmika ko kawan mahulkinka ne iz halamta a lokacin da kai mahulki in kai mahulki tabbata yake a ma'ana kamar lokacin da kake mahalki abin yana faruwa ne tabbas wani mahalkin ba sai ka tashi ka lalaba ko misali lokacin ina yaro na taɓa mahalkin zauren gidanmu ya cika da kuɗi ina tashi na ruga na shiga zaure na leƙa komi bai isko ba wayan ala ganin da kyau ko dan mahalki mai dan dama dama shine tuzuru ba Allah Allah ya ruha masa asiri dan yi mahalki na na ya tashi sai yayi wanka shine mawarki mai dan dama dama a duniyar nan kuma wannan wani tausayi ne Allah yake ma tuzuru don ruwan nan in bai hidda su matsala ne to sai Allah ya ruha masa asiri daga cikin rahamar Allah dan lokaci zuwa lokaci ya rika rage mishi su to in akwai mawarki mai dama dama a duniya shine kuma mawarki wanda yake zama gaskiya guda ne ai kun san shi ko kai mawarkin kana hotsari zai tabbata ko ba zai tabbata ba duk wanda ya muhulki yana hutsari to yayi Allah gane da kyau ko to yace ita duniya kawai muhulki ne kana cikin yi kawai kika ga an sada ka ko kuma ka tashi ko kuma ka fa'i ko kuma kamar inuwarka inuwarka tana tabbatuwa ko tsaye kai cikin rana akwai lokacin da inuwar za ta mi za ta dauke kuma duk da akwai mi duk da akwai rana akwai lokacin da in kai tsaye inuwa ba ta hitowa shine lokacin da rana ta zo ina ta zo tsakiya to shi ne ma'anan kafai'ika ita duniya kamar inuwa kace za ta hutu akwai lokacin da za ta ɗauki ko kuma kawan muhalki ne ka sarabin biqi'atin yahsabuhu az-zam'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'an wa wajada Allah 'indahu fa waffahu hisaba wannan ita ce wa duniya kaman kawalwalniya kun san kawalwalniya wasu na ce mata me yake da suna mai ake ce mata akwai sunaye da suke mata bayan kawalwalniya suna ce mata karnar rana wasu suna ce mata ruwan maiya shine ruwan da zaka tsinkaya in kana saman dabe saman guduran ko kuma saman hanya tsakiyar rana sai ka nemi sai ka tsinkaye kamar ga ruwa ta sai ka ta kuma ka isko wayam kamar mushriki ya ci shirwa ya sha ruwa na malam yace سجنت بها وأنت لها محب فكيف تحب ما فيه سجنت لا إله إلا الله yake sujinta fiha ita duniyar nan kaso ce aka saka a cikinta wa anta laha muhibbun wai kuma ga kana son wannan kana son ta fa kaifa tuhibbu ma fihi sujinta ta ya za a yi kaso abin da aka saka kaso a ciki yanzu wanda aka sa sulluru zai so sullurun nan to duniya kasance aka samu ko ba haka bane me yasa aka saukar da kakanmu annabi adam lahi yayi ko kaso ne aka kawo shi to kenan idan aka ce kaso wannan duniyan to alama ce ta wauta alama ce ta jahilci kawon mahaukaci ne da bai samun ci bai sawaye bai samun sha waje aka liƙe sa ana ka mishi ci ana ka mishi sha an huddo shi ta a maida shi ciki alama ce ta hauka ko
وتطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك ما فيها طعمت
yake satafa'amu minka ma fiha wa tut'imaka at'amu ta'ama wa an qaribin wa tut'imuka at'ama duniya tana ciyar da kai abinci wa an qaribin kuma nan nan kusa satat'amu minka ma fiha ta'imta abinda kace daga gare ta za ta ci za ta ci gare ka ma'ana a nan duniya kana cin tuwo kana shan ruwa kana cin kaza kana cin kaza akanta amma akwai da ita za ta ci ka ko ai kun san lokacin ko idan ka mutu aka sa kabari akwai lokacin da ya an bita kasa za a isko ta canye
وتعرى إن لبست بها ثيابا وتكسى إما لبسها خلعتا يتي وتعرى إن لبست بها ثيابا إذن كاسا دنيا إذن الدنيا كاسا تفافي أنا قان بكيوكو to akwai lokacin da za ta cire wannan tufafin wa tuksa in malabisaha khala'ta a wa ta'ra illa bista biha thiyaban idan har tufafin duniya kasa to a matsayin tsirara kake wa tuksa in malabisaha khala'ta amma idan ka hidda tufafinta to za a tufasar da kai na isti'ara ne akan me ita duniya idan ka bita rayuwa ta duniya idan ka bita to sai Allah ya hana maka ita idan kuma ka ƙi ta sai Allah ya baka me ya baka ita idan bai baka ita a duniya bai zai baka ita ina a lahira shine ma'ana wa ta'ra illa bista biha siyaban idan kayan duniya tufafi na duniya kasa to kamar a matsayin timbir kake wa tuksa in malabisaha khala'ta amma in ka ɗebe kayan nata to za a tufasar da kai wanda suke suka sun hinata
وتشهد كل يوم دفن خل كأنك لا ترد لما شهدت
yace kullum kana ganin ana turbude mutane dafna khillin kana gani kowace rana ana turbude abokanka ana turbude masoyanka ana turbude yan uwanka ka annaka la turadu lima shahidta kaman abin da kai kake gani kai ma ba za a maka shi ba ma'ana kaman kai ma ba za a mi ba ba za a turbude ka ba
ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها فجد لما خلقتا وإن, هدي وإن هدمت فزدها أنت هدما وحصن عمر دينك ما استطعتا ولا تحزن على ما فات منها إذا ما أنت في أخراك فزتا فليس بنافع ما نلت منها من الفاني إذا الباقي حرمتا ولا تضحك مع السفهاء يوما فإنك سوف تبكي إن ضحكتا ومن لك بالسرور وأنت رهن وما تدري أتفدى أم غللتا وسل من ربك التوفيق فيها وأخلص في السؤال إذا سألتا ونات إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ظنون ابن متى ولازم بابه قرعا عساه سيفتح بابه لك إن ورقتا إن قرعتا وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرتا
يجي ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها فجد لما خلقت yace ba a halice ka ba a wannan duniyar dan ka rayu a cikinta dan ka zamna a cikinta sai dai lita'buraha dan ka tsallake ta ne fajidda lima khuliqta dan haka kai kokari akan abin da dan shi aka halice ka ana gan da ku domin manzo Allah dama yake kun fi dunya ka abidi sabili ka kasance a duniya kawan mai mi kawan mai ketare kawan mai ketare hanya kamar a ce nan lahira nan kami a aihe ka ne misali yanzu da aka aiho ka to an aihe ka ne don ka tsallake ka je wata duniya ta gaba ita ce lahira to wannan espaskin wannan hilin da yake tsakanin mu da can shine menene shine rayuwar da kake yi a duniya to ka kasance a duniya haka
وإن هدمت وإن هدمت فزدها أنت هدما وحصن أمر دينك ما استطعت
yace idan aka roshe duniya fazidha anta hadman to ka ƙara roshe ta wa hassin amra dinika mastata'ta yace ka kula ka kiyaye al'amarin addinin ka daidai gurgurdan iyawarka ma'ana maimakon ka rika kokarin kiyaye duniyarka abin da ya kamata ka kiyaye shine addinin ka domin shine tabbacin samun rabo a lahira ولا تحزن على ما فات منها إلى ما أنت في أخراك فزتا يتي ولا تحزن على ما فات على ما فات منها كدا كدامو da abin da ya kubuce maka a duniya idan ma an tafi ukhraka fusta matukar dai a lahira ka rabauta kamar dai wancan baitin da muke faɗi ko idan abkati dunya ala almar'i dinihi fama fatahu minha falaysa bidha'iri in dai har Allah ya in dai har duniya ta barka da addinin ka to duk abin da ka rasa menene ba komai bane ci da kat sha da kat ba dai kana da addini ba ba dai kana bin Allah ba to wallahi ita ce mafi girman ni'ima
فليس بنافع ما نلت منها من الفاني إذا الباقي حرمتا يتي فليس بنافع ما نلت منها abin da ka samu a duniyar ba zai amfane ka ba min alfani shine anan daga nan daga nan duniya duniya ana ce mata alfaniya abin da ke cikin ta ana ce masa alfani mai karewa kidan duk abin da ka samu ba zai amfane ka ba a duniya domin fani ne mai karewa ne idal baqi hurimta duk abin da ka samu a duniya ba zai amfane ka ba zai kare in dai ba mai tsayawa in dai an in dai an haramta maka abin da yake mai tsayawa ma'ana idan aka haramta maka addini to duk abin da ka samu a duniya aikin banza ne domin shi zai kare amma shi kuma addini yana me yana nan hausa suna da wani karin magana suke cewa rayuwa tana karewa addini yana tsayawa ko rayuwa tana karewa addini yana tsayawa
ولا تضحك مع السفهاء يوما فإنك سوف تبكي إن ضحكت
ولا تضحك مع السفهاء يوما kada kai dariya tare da wawaye a wataran fa innaka yawman fa innaka sawfa tabki in dahikta domin idan ka yi dariya idan ka yi dariya to a wata rana fa za ka yi kuka ma'ana idan duniyar ka ta kasance dariya to lahirka za ta kasance ne za ta kasance kuka
wa mallaka bis sururi wa anta rahnun
shi yasa wata ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya isko sahabbai ana ta shanawa ana murmushi ana dariya ana jin dadi sai ce والله لو تعلمون ما أعلم أو لو تعلمون ما أعلم كاش بالتوجيه دا كن سان أبن دا نسني لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا دا كن يكوكا من يوى يداريا كنان معنى دا كن سان أبن دا نسني نا أزابا دا تكي جيران كو أينا الاهرة to shi yasa ana malai ke jin kunnan ka kada kai ta dariya da wawaye musamman a wannan zamanin da muke ciki na wasu bake da suna na rijiyar sosiyo ta yadda kowa ƙarƙarin yake yi abin da zai ba mutane dariya wanda wannan ba ƙaramin bala'i ba ne wanzu Allah su sulami ke cewa la tuksiru dhahika fa inna kasrata dhahika tumitul qalb kada ka yawaita dariya domin yawan dariya yana kashe ni yana kashe zuciya
ومن لك بالسرور وأنت رهن وما تدري أتفدى أم غللتا يتي ومن لك بالسرور وأنت رهن تايا ذاك جدالي الدنيا الهالي أنت رهن الهالي كي أنكاموك ني أنا قانا شيني رهن الهالي كي جنجنا ني أنكاموك وما تدري أتفدى أم غللتا baka sani ba shin za a kubutar da kai daga kamen nan da aka maka amghulilta a wata riwaya ina ji wajen ku an gole ka tane ko ko kuma alli ko kuma liƙe ka za a yi an kamo ka baka sani ba shin za a kubutar da kai ko kuma za a liƙe ka ne ka dawama a kame wasal min rabbika tawfiqa fiha abin da yake nufi shine a duniya ba ka so aka kamo ba akwai wanda in an mutu an koma lahira ina za su koma kasan za su koma ko shine ma'anar gole ka amma wanda suka je aljanna fa su kuma su ne an fansar da su an kubutar da su daga kasan
وسل من ربك التوفيق فيها وأخلص في السؤال إذا سألت yace wasal min rabbika tawfiqa fiha ka roki tawfiki a duniya wajen ubangijinka wa akhlis fi su'ali idza sa'alta kuma idan zaka roki Allah ka kai ikhlasi ma'ana ka halarto da zuciyarka lokacin da kake roƙon Allah
ونادي إذا سجدت له اعترافا
بما ناداه ظنون ابن متى
يتي ونادي إذا سجدت له اعترافا ككرا إلوكة لكي سجدا كان ما يتبتر ما كانك بما ناداه ظنون ظنون ابن متى da abun da zinnun shine annabi Yunus alaihi salam ko ya kira da shi وظنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين شيني أبن ديك نهي معنى أتكين سجدا إن كين سجدا كروكي الله كتبتر ما كنك كيمي ظالمتر كني يا الله يا الله كيني مغافر الله كغافر تامين الله كتيدة تدني أبن دي سايكي السجدا domin manzo Allah yace akrabu ma yakunu al-abdu min rabbih wa huwa sajid yace fa aksiru du'a fihi domin shine wuri mafi dacewa da aka bi addu'a azza Allah ce wa amma sujud fa mai yake da suna fa aksiru fihi du'a fa qimalun an yustajaba lakum domin idan kuka yi addu'a a sujada akwai tabbacin za a karba muku shi yasa ya kawo sujada anan
ولازم بابه قرعا عتاه سيفتح بابه لك إن قرعتا
walazim babahu qara'an ka lazimci kohar Allah kana konkasawa ta neman gafararsa atahu domin akwai mai yiwa sayaftahu babahu laka ya bude maka koha in qara'ata ana gan da kyau ko idan ka konkasa koha
sha'iri ke cewa akhliq bi sabri an yahza bi hajatihi wa mudmin al-qari' lil abwab an yalija duk wanda ya dawama akan buga kofa to za a bude masa in ba a bude masa ba dan Allah a bude masa dan takurar da yego ma'ana dai abin da yake nihi shine ka dage a wajen roƙon Allah madaukakin sarki haka in ilimi kake nema ka dage a wajen roƙon sa kada ka kasa wa akthir dhikrahu fil ardi daban lituzkara fi samai idza zakarta
yace kuma ka yawaita ambaton Allah a ban kasa lokacin da kake tafiya ka yawaita ambaton Allah a ban ƙasa lituzkara fi sama'i dan saboda a ambace ka a sama idan zakarta idan ka tuna Allah Allah yace fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun manzo Allah yace idan mutun ya ambace sa Allah yace idan mutun ya ambace sa a cikin mutane ka dan zai ambace sa a cikin mutanen da suka yi wa'annan yawa kuma suka yi wa'annan daraja wala takunu kallazina nasullaha fa atahum anfusahum idan nan yana kwaitar da mu akan mi akan zikiri akan ambaton Allah dan ne rabi ko kenan zamu dakata sai mu ya wannan ya kasance shine darasi na farko subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah
ba mu tsaye ɗan minti biyar ma aka yi ko minti goma
na sanar da yadda an yi rabi yanzu za a ɗan cuta ko minti goma haka a ɗan sharuwa sai a ci gaba
ko dan abin ga wanda yake da wani ƙarin wani